أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يوم alhamis 26 ga watan rabi'un al'awwal shekara ta 1442 wanda ke yayi daidai da 12 ga watan nobamba shekara ta 2020 da izinin allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatun wannan littafi na albalagatul wadiha kamar yadda allah ya ba mu iko muka faro a nan a a wannan guri faɗi son kakwar bai cikin garin zariya da izinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah muke roƙo ya bamu iko da daman faɗa da bayani abin da ke shine daidai aka san haka kuma Allah shi kare mu sannan a darasin da ya gabata mun ji cewa balaga ilimin balaga yana kunshe ne da abubuwa guda uku ƙarƙashin balaga akwai ilimoma guda uku na farko akwai ilmul bayan sai ilmul ma'ani sannan kuma sai ilmul badi ilmul bayan shi kuma yana dauke ne da abubuwa guda guda hudu akwai tashbi akwai majaz akwai isti'ara akwai kuma kinaya sannan mun ji a darasin da ya gabata kuma har ila yau tashbi yana da arkan guda hudu arkanu tashbi ko akwai mushabba sai mushabba bihi sai kuma adatu tashbih sai wajen shaba waɗannan su ne arkan da sukan haɗu su ba da tashbihi sai kuma aka samu tashbihi karkasuwan tashbihi guda biyar ko akwai tashbihi ma tashbihi abinan tashbihi mursal mursal tashbihi mursal shine ma zikira fihi al'adatu ko idan aka kawo adatu tashbihi tashbihi ya zan mursal misali a ce an ta kal'asadi ba ga datu ba? to ya zan mursal ko? ya zan mursal tun daga shi an kawo a datu mufassal kuma fa? na?
mufassal
ma zikira fihi wajen shabako tun da nan kawo adabci ya zama mursal to idan aka ce mufassal kuma shine idan kawo point of comparison siffan da mushabba da mushabbabi suka yi tarayya ko idan an ce an ta kal'asadi fi shaja'a ina wajen shi bai dimu to ka gani shi yasa tajbi ya zama mufassal kai kai kama da zaki wajen jarunta kaga sifan da suka yi tarayya asibatul lati sharaka fi hal mushabbahu mushabbahan bihi hiya ash-shaja'a to tajbi ya zama ya zama mufassal ko to mun ji tajbihi in an kawo adatu ya zama mursal to inda za a share adatu a ce anta anta asadun fi shaja'a idan muka lura da kyau anan ai babu adatu anan ko ba an ce an taka da asali ba to ka gani tashbih ya zama mu'akkad ta kula da wannan bangaren mujmal shine kishin menene masha Allah idan ka ce anta kal asadi ko sai aka shiru kaga babu wajen shabahi babu point of comparison siffar da mushabba da mushabbah bihi mushabba mushabbah bihi suke tariya bata to tashbih ya zama mujmal ko to tashbihi kuma baligi shine inda aka ce anta asadun kaga babu adatu kaga mu'akkad ko kaga babu wajen shaba ya zama ne mujmal to in ka hada mutashbihi mu'akkad da mujmal shi ne zai baka balig wannan gashi nan to anan idan muka lura da kyau tashbihi mursal da tashbihi mu'akkad kishiyoyin juna ne tashbihi mufassal da tashbihi mujmal kishiyoyin juna ne shikenan wannan shine takeice abin da muka yi a baya tamam mun banci wannan ko? to Allah shi kara shi tare mana yau kuma karatunmu za mu tashi ne insha Allah subhanahu wa ta'ala menene za mu tashi a garazo tashbi a afuwan ba nan ba ne ko? tashbi tamthil تشبيه تمثيل representation of comparison تشبيه تمثيل representation of comparison shi wannan tashbih tamthil karku manta in an ce maka wani yayi kama da wani kaza yayi kama da kaza dole fa sai ka kana bukatan ka suranto hoton zuci khayal musamman inda ya zanto mushabba ko mushabbahu bihi ba a ganinsa suka zanto ne kamar misali a ce wani ya kalli yatsan wani ya ce ya yi kama da yatsan jinjirin maciji to kai dai kai kasan jinjir maciji ina jin baka taba ganin shi ba ka gani ka gani yanzu dai dole ne ka kirkiro wata sura a cikin zuciyarka khayal kenan imagination ko kuma inda aka manta wani abu da ba a ganin shi da wani abu yanzu misali inda ka kamanta mutum da ka kamanta wani da cewa ya yi kama da gwiwon shi ya yi kama da goron aljanu gwiwon shi ya yi kama da goron aljanu to, to kaga dai shi mushabba kana gani gwiwon da aka kamanta go da goron aljani to goron aljani yanzu kai fi tunanin yadda aljanin suke sai ka surunto hoton zuci sannan kuma kai tunanin goron irin nasu kaga wannan tashbih ne wanda yake bukatan imagination yana bukatan imagination sura khayaliya ko kuma sura zihniya mental picture suratun zihniyatun ko kuma khayaliya mental picture dole ne sai ka kirkiro wanda shine zai baka dama ka gane siffa da mushabba da mushabbabi suka yi tarayya kai mu bincin nan ko to Allah ya kara mana sani to tashbih tamthil wani irin nau'in tashbihi ne wanda ba san ba saba da shi ba ba san shi ba yanzu za su banta maka hali ne da hali dacin za su banta maka zatin wani abu ne da zatin wani abu kamar misali a ce goshinsa ya yi kama da goshin jirgin ƙasa ai kaga ya ana ganin su ana ganin shi mutumin da kake siffanta ana ganin jirgin ƙasa ko goshin kowanne kaga wannan zati ne da zati masha Allah sannan kuma ana iya siffanta abinda ba a ganin shi da abinda ake gani ko makamanci wannan abinda ba a gani da abinda ake gani to a wannan tashbih tamsil representation of comparison shi wani nau'i ne tashbihi wanda ba za ka gama shabba da mushabbahu bihi ba ba za ka su karar ba halin wani ne da halin wannan halin wannan da halin wannan su ne za a kamanta da juna mun gane ko shi wannan za a same shi da dan wahala wahala ko kuma tsauri tsauri a yanzu abin da ke so ko ka kaddaro halin kaza da halin kaza na'am eh za ka kaddara ne wannan shine tashbih tamthil al'amsila misalai kalil buhturi mawaƙi buhturi na cewa huwa baharus samahi wal judi fasdad minhu qurban tasdad min al faqri bu'da huwa shi wannan mutumin da nake yabo baharus samahi shi tekun hakuri ne wal judi da baiwa kyauta kenan fasdad minhu qurban ai fasdad qurban minhu ka ƙara kusantuwa zuwa gare shi tasdad za ka ƙara bu'udan min alfaqri nisanta daga talauci shi wanda yake arrajul mamduh wanda yake yaba yana siffanta shi ne da mene teku wajen haƙuri da kyauta saboda ka duba yadda jiragen ruwa ke sauka cikin ruwa shi ta tafiya ruwa ya taba kuka nauyayen abubuwa sun shiga mishi ka gani kaka kenan mushabba da mushabba biyu sun yi tare a wajen mene haƙuri waljudi da baiwa kyauta kifi na samar da teku na samar da kifaye ana ci yana samar da gwalagwale ai kamar ya baka kyauta kenan to a nan huwa shi ne mushabbah ɗinmu lamirin huwa wanda yake koma zuwa ga wani arrajul mamdu wani mutumin da yake yabawa yake yabo shi ne mushabbah baharu shi ne mushabbahun bihi tunda yana kamanta wanda yake yaba ne da mene teku baharu teku to saboda haka teku ya zama mushabbah bihi to nan sai aka idabta mushabbah bihi a jikin wajen shabahi din huwa baharus samahi ba ce huwa baharun fi samaha saboda ka as-samahi wal judi sune mene sune wajen shabahi din ma'ana ina adatu ina ina adatu shi anan kaga ta zama ne mace malfuza ko malhuza malhuza tun da aiba ta ko? aibe ce huwa ka bahari ba ka ayata ne ko huwa baharus samahi ba huwa baharus samahi kai zai kawai ta bilishi to kun ganin huwa baharu tun da babu adatu tashbih ya zama ne mu'akkad amma as-samahi wal judi wannan sune jo shi bai da mu kaga zamu fasar ko to bi itibarin tajbih tamthil zamu gani yanzu idan muka lura nan ai mushabbahu bihi mushabba da mushabbahu bihi sun yi tarayya ne wajen sifofi bi ko hakuri da baiwa kawai to wannan ana ce mai irin wannan nau'in tajbih inda mushabba da mushabbahu bihi suke tarayya wajen abu daya ana ce mishi tajbih mufrad تشبيه مفرد لماذا لأن المشبه وهو الضمير المنفصل الذي ينوب أو يعود إلى الممدوح والمشبه به وهو البحر أكد الشاعر هنا التشبيه بين المشبه والمشبه به بجامع ما اشترك بأن بأن كليهما اشترك في صفتين وهما السماع والجود تونين التشبيه هنا يسمى تشبيه مفرد تشبيه مفرد وكان امرؤ القيس امرؤ القيس يجي تشوا وليل كموج البحر ارخاصد له علي بانواع الهموم ليبتلي وليل akwai wani dare kadan daga cikin wani dare nan suka ce akwai rubba da aka share ai wa rubba lailin rubba ita ce tema lailin jarra wa rubba lailin akwai wani dare akwai wani kadan daga cikin dare kamaujil bahari daren nan yayi kama da kumfan teku arkhasidu lahu wanda ya saki gezan sa ma'ana ya saki duhu suduhul jami'i na sadl ya ka ce a sadl shine a saki wani abu ya kasa a yanzu wanda ya kama hannu a cikin sallah ya ke cewa yayi kafutu ko wanda ya saki hannu ya fa labule in an saki labule ya yi ƙasa sadul kenan ina mu shabba a nan na'am allayil li'anna sha'ir ya kuwul shabaha lailu au shabaha lailun ماذا بماذا شبه بموج ال- ش- شابه ليل موج البحر teku wani dare ya yi kama da teku to amma ku duba da kyau ina mu shabbahu bi hidimu maujil bahari kafin za ta zama ne a da tashbi to ina wajen shabai وليل كموج البحر أرخاصد له علي بأنواع الهموم ليبتلي نعم وليل كموج البحر wani dare ya yi kama da kumban teku kaga mawajin bari shine mushabbahun bihi ko? to yi muka duba da kyau anan ai babu wajen shabahi anan kun gabe ce mana walailin kamaujil bahari fi zulmati fi zulmati a fi zalam ai bai ce haka ba ko wani irhab da firgitarwa ka gari bai ka bayi da saboda haka tajbihi anan ka ga adati ko malfuza ko kaga tajbihi mutan ne maujil bahari kaga ina wajen shabi babu wajen shabi to tashbih ya zama mursal mai ne kuma mujmal mursal mujmal afwan ga adatu eh ga adatu na yi shine mursalai kullu tashbihin zikira fihi zikira fihi al'adatu فالتشبيه يسمى مرسل ba sani ba ko an gane to bari mu duba da kyau a nan layil a nan shi ne mene mushabba ko shi ne ya yi kama da ko aka kamanta da an kamanta dare ne da mene aka kamanta shi an kara shi ta an karanta shi da kumfan teku to wajen mene babu wajen shi bai ba ce walailin kamaujil bahari fi zalamatu wal irhab ba kawo ba ina ganin yayi ko to idan muka duba da kyau da za mu kaddaro dare ya yi kama da kumfan teku wajen menene duhu da kuma mene da kuma firgitarwa wal irhab kenan to saboda haka tashbihi anan ya zama tashbihi mufrad wani abu ne ake siffanta shi da dare wani abu da ake ganin shi aka siffanta shi da abin da ba a gani sai dai a ga alamunsa tunan tashbihi tashbihi mufrad ne ba da yankun ba saboda asibatul mushtaraka bainan mushabba wa huwa al-layl wal mushabbahi bihi wa huwa madha موج البحر الصفة التي اشترك هي الظلام والإرهاب تشبيه تندى أكان أبو باب بيوني كولا يازم تشبيه مفرد وقال أبو فراس أبو فراس الحمداني شيما وني دكاريني wani kwangiri ne karfin jirgi wajen waƙe da adabi a lokacinsa ya kasance yana ne da waƙa mai kyau na sai gaba ya ce waƙa da abu firas haka ne? na'am abu firas yana cewa walma'u yafsilu baina raudil zahar fishattaini fasla walma'u wani ruwa ne yafsilu wanda ya raba baina raudil zahar tsakankanin fadaman furanni ku duba kakadara yanzu ga fadaman furanni yanzu fadamar furannin nan tana dauke da furanni ne wanda suke da kala iri daya kala ne daban-daban ko jamil jiddan to sai ka kaddar yanzu sura ka kaddar wata sura hoto na zuci yanzu ga wata fadama mai furanni kala kala kala kala ga wani farin abu ya ratsa kun gani wujudu shay'in abyad wa bainahu ashiya muta'addida ga wani farin abu ya ratsa tekun kenan shi ne almawa nan gefe nan gafaranni masu kala-kala daban nan ma gefe gafaranni masu kala-kala daban to yanzu sai ka fitar da sura ɗaya idan ina jin kakar da sura nan zaka tana kunshi da kala launukan abuwa da yako jamil jiddan walma'u ya fusulu bayyana rudin zari ruwa ne ya raba tsakankanin rudin zari fadaman furanni daisy fishattaini a gefansa guda biyu gafar gafa naman faranin gafansa guda biyu faslin rabewa wal ma'u yafsilu bayna radhi zahari fishattaini takaddimin bakin kenan to wannan abin da zaka suranto na samun wani abu gashi ya tafi ya tambaye dan tsawo haka tsakankanin shi ga launuka abubuwa daban-daban ka bisati washin ya yi kama da shimfiɗa wadda suke da zane da duma ina jin duk da duma duniyan nan da wuya ne ka samu da duma mai hoto guda daya ko mai launi guda daya ko a yanzu ko wannan mamaga shi mutanen launuka daban-daban to wannan fadaman furannin da ruwa ya zo ya raba ya yi kama da bisatu washi wata shimfiɗa mai zane sai masu ƙira sai suka gyara takobi na gashi na shining sai suka ije akan dadduman nan kaga yanzu ga wata dadduma ga wani ai in ka suranto hoton takobin nan za ga wani abu ne mai tsawo ko mai haske gefen shi nan kuma ga furanni da aka zana zane-zane na furanni nan ma gefen shi ga mene zane-zane na furanni kuma jin ko to yanzu ka suranto wancan hoton na fada man furanni nan da ruwa ya raba da kuma da duma wacce ke kunshe-kunshe a take kunshe da zane-zane ga wani farin takobi ya raba zai baka sura guda ɗaya tastantij suratan surata shay'in mustatil wa bainahu ashiya'in muta'addida ashiya'in muta'addida muntaza min muta'addidin kenan to wannan tashbih ya zama tamthil me yasa zama tamthil saboda wajen shabidin ta tattaro launukan abubuwa ne daban-daban ban sani ba ko annan fahimta na tashbih ya zama tamthil tamthil ba gane wannan ba warikun satila saboda ya kunshi launukan abubuwa daban-daban ga wani abu guda ɗaya ratsa yin sai ka fitar da suna guda ɗaya kawai misali injina mu ga hulanka yanzu kun ga ga hular injiniya nan ko ai tana kunshe da launin abubuwa daban-daban ko to sai ka kaddara ga wani abu fari na ya ratsa sai kuma kaddara ga wata dadduma ko fadama ta furanni ita mata tana kunshe da launuka daban-daban ga wani abu ya zo ya ratsa wata siffa ce aka yi tare a tsakankanin hulan nan hulan nan da kuma tafi hannu haka misali da nake wani abu guda daya ya ratsa tsakankanin launuka daban-daban ko to in ku duba ai launukan na ai daban-daban ne shine ai tashbih tamthil ai shine tashbih tamthil ya fita yanzu ya fita yanzu misali kawan ka sami wani abu wanda yake kunshi da abubuwa daban-daban launuka daban masu launuka daban-daban sai ka siffanta shi ma da wani abu wanda ke kunshe da launuka daban-daban dukansu ga wani fara abu ya ratsa yaya tamfil kenan tunda zaka ga wajen shibid din zai baka wata sura gata da yawa ka kalli suran mutane a kasuwa inda za a ce kana sama ne kana saman gini ka kalli mutane ba za ga ga kawuna nan ko ko ina ba ga launuka nan daban-daban tare da su to sai kuma aka yi sa'a ga wata hanya ta ratsa tsakankanin mutanen ba hanyar ba kowa kun gani ko can kuma sai ga shi ga wata fadama ta furanni ga wani wani ruwa ya ratsa tsakankaninta sai ka siffanta yanayin kasuwan nan da yanayin fadaman nan za a ga samar da sura guda ɗaya ko wacce take ɗauke da launuka daban-daban ga wani abu ya ratsa ta tsakiya shi shi ne ma'anar tashwi tamsil in kun lura da kyau siffan da suka yi tarayya tana kunshe da launin abu guda ɗaya amma da zaka ce wannan biran ya yi kama da hansar din nan wajen baki ya yi kama da hansar din nan wannan biran ya yi kama kan biran nan ya yi kama da hansar din nan wace siffa suka tariya to bakin kala kala ne ta shuya zan mene mufrad yanzu mun gane yawwa ta shuya zan mufrad yaran fito ko? to barakallahu fikum yusamma tashbihu tashbihu yusamma tashbihu tamthila idza kana wajhu shabahi sura mun min ashiya'in muta'addida ka bisati washin ya yi kama da shimfiɗa mai zane jarradat aidil kuyuni wanda hannun aidil kuyun alƙayin alƙayin shi ne mai gursineti wanda yake in an in takobi ya yi tsatsa za a kama shi sai sa shi a wuta ya zuka ɗauko ya bubuge shi kankare shi gyara shi da irin zinari irin abin wuya abin hannu kun gane masu irin wannan aikin ko? me ake ce musu akwai dai gursineti na? shi ne blacksmith ne shi ne amma na turanci ne yi bahaushe kalma ce gursineti to irin masu wannan aikin su ne aka musu takobi ya yi tsatsa sai suka sa takobin nan a wuta bayan ya ɗanyi zafi sai suka ɗauko suka bubuge suka gyara shi takwabin ya daddakushe ya daddakushe suka bubuga suka gyara shi sai ga shi ya dawo yanzu tar yana haske sai suka ɗauko shi sai suka ije akan wata da duma da duma nan tana da launuka daban-daban to yanzu kun ga fadaman furannin nan da yake kunshe da launuka daban-daban na fulawoyi daga wani ruwa ya ratsa shi ya yi kama da mene wacce nan shimfiɗan wanda ke kunshen launuka daban-daban ga na biya da azata to yanayin nan da yanayin nan shine zaka dauko ka fitar da sura guda ɗaya mental picture cewa ga wani abu na kunshe da launin abubuwa daban-daban kala-kala ga shi kuma na abu fari ya ratsa shi yake nan tashbih ya zama tamthil wa qala sarir rafa' waƙar da mutanabbi fi sai dola mutanabbi yana siffanta da yana yin kirari yana siffanta da sai dola yake cewa ya huzzul jaishu haulaka janibaihi kama nafadat jana haihal uqabu wai mutanabbi ne ya fito yana fareti shi na tsakiya abin shi na tafiya ga sojoji nan suna rap rap rap left right rap rap rap rap suna motsi da hannayensu ai na jin sojojin nan ba za ka ci dukansu bagage ne ba wani baki wani fari wani wankan tarwada ga launin tufafi sannan kuma ga wani launi da hannayen suke samarwa shi kuma ga shi guda tsaye a tsakiya ya ratsa su kaga sun za ka ɗauko wata sura ga wani abu guda ɗaya yana tsaye cik sannan gefen shi kuma ga wani ga wani abu wanda ya kunshi launi daban-daban ko to shine ya yi kama na fadatul ukabu janahaha kama na fadatul ukabu ya yi kama da yanda al'ukabu wani tsuntsu ne kama na fadatul ukabu kamar yadda tsuntsun ukabu take na fadat take kakkaɓe janahaha fuka-fukanta al'uƙabu ko gafaka wani tsuntsu ne kamar hankaka ya shiga cikin teku bayan ya shiga cikin teku sai ya fito waje sai daga kakafa fuka-fukansa haka to in kan lura da kyau ka samar da hoto guda daya za a gaga jikin hankakan gefen shi nan kuma dama da hagu gafakafakai guda biyu suna samu da wani launi yanayi to yanayin da aka samu sai dole ga shida tsakankanin waɗansu abubuwa da suke kai suke kai suke motsi ya yi kama da yanayin da aka sami ne aka sami ga tsuntsun ga shi na lullaba fuka-fukansa wannan zai samu maka da wani mental picture wani yanayi wanda za ga yana kunshi ne da launuka abubuwa daban-daban to shine tashbih tamthil dan mana hali ne na wani abu da wani hali na wani abu sai a ɗauko ko sai a kamanta maka a sura kai sura hoton wani abu da wani abu a nan representation simile hoton wani abu ne da wani abu to za a kamanta maka su mun banci wannan ko? wa ƙara sayi rufa asariyar rafa yake cewa wa ka'annal hilala nunu lijain ghariqat fi sahifatin zarqa wa ka'annal hilala kai ka ce tauraron nunu lijain haka ne ko yayi kai ka ce wa ka'annal hilala kai ka ce tauraron nan jinjirin wata nunu lijain kai ka ce yayi kama da nunu lijain me nunu lijain shine zinare gariƙar wacce ta nitse fi sahifatin zarka a cikin wani falle kore watan nan ma yana son mu samar da wata sura ce zihiniya ga wata ga wani falle na takarda ga wata misali idan ka kalli wata ah afwan wa kana mene baitum wa kana alhilala ko nunul jayn ko ga tauraro na a sama yanzu tauraro in ka kalle shi da kyau ba za ka ga ya ɗanyi wani zagaye ba yana shayin haka za ga akwai yan ɗinsu taurari tsaki-tsaki-tsaki-tsaki-tsaki ga shi dai gudun ya yi ruwan kwaikwai haka sannan ga ɗansu taurari ƙanana farare to sai ka sami wujudi sai ka ƙirƙiro wata siffa mental picture hoton zuci cewa yanzu ga wani abu fari jafansu ga wani abu suna shanin ya yi kama da sanda aka sami zinariya ga tana shining a fito da ka daga gurin saka a gurin gyara tana shining sai aka ije ta akan fili wani koriyar takarda shine a yi fili din yanzu ka lura da kyau azurfan nan da ke zinarin nan da ke kan abin nan takarda ko yanzu za ta rika samar da menene wani hoto ne gashi nan a sama yana gadar da menene wani hoton wani abu ne gashi fari a tsaye ko kuma mutakawas ya dan karkace ya yi kama da menene a oke gefen shi kuma ga wani san taurari ciku ciku ciku ciku har ƙanana ƙanana to ka dubi suran nan ta yi kama da mene wannan suran li'anna wajen hashabi fihi ma su wujudu shine wujudu shay'in mustaqim wujudu shay'in mustaqim an samu wani abu gashin mai kake ko amma gefen sa an samu mene launuka abuwa wannan shi ma ka to tashbih ya zama mene tamthil limadha li'anna wajen hashabi fi kilayhima mukawwanatun min suratin muntaza'a min ashiya'in muta'addida an sami wani abu ne suran wani abu hoton wani abu ne ga wani abu ya ratsa shi yafi kuma ga wannan salonikan abubuwa daban-daban to tashbih ya zama tamsil anan saboda yan kullu da kyau di idan na ce kai ai jamila ta yi kama da badamasi wajen kyau to kyan nan abu ne kuka suna da yawa abu ne to da shi ya zan mufrat kawai amma sai na kalli gonar wani ga icen itatuwan gwanda sun ratsa na kalli hoton ta sama shi kai wannan hoton hoton gonar nan ya yi kama da wata gona ga kunyan doya guda ɗaya ya ratsa ta ga yabanya kaga nan ma ga yabanya nan ma ga yabanya ga kuma wani abu ya ratsa ga wani abu ya ratsa kaga wajen shi ba nan sai zama ne wujudu shay'in mustaqim anan wujudu shay'in mutaqawwas an samu wani abu wanda yake ya dan yi carving haka ya dan karkace haka tsakankanin shi akwai mene gefen su duk akwai mene akwai waɗansu abubuwa masu launi daban-daban ko? tashbih ya zama tamsiri tashbih ya zama tamthil shine waka annal hilala nunul jain gharqat fi sahifatin zarqa to idan muka dubi ka'idar mu tana cewa yusamma tashbihu tamthilan ana ce mata tashbihu tamthil idza kana wajhu shabahi fi sura muntaza idan siffan da aka yi tare a tsakanin mushabba da mushabbahu ita ce wajhu shabahi ko ta kasance sura ce wacce aka cicciro ta daga na za'a ya ciro daga nan ne aka sami pinches min za'a min za'atun pinches kenan wanda ake ciro kusa ba tana ciro abu ba to idan kana wajen shabi fi muntaza'a idan wajen shabi da ke cikin shi tashbihin ya zanto sura ce muntaza'a wata aka ciro ta ne muta'addidin daga abubuwa masu launi daban-daban wa gairi tamthil ana ce tashbih gairi tamthil illa mai kun wajen shabi kadhalika idan wajen shabi din bai zanto kamar haka ba na mufrad kenan mufrad kenan to bari mu dan karanta wannan tammo na muzajin ku qal qadabul mu'taz ibnu mu'taz yake cewa qadin qadad dawlatu siyami wa qad bashar sukumul hilali bil'idi ya tulusurayya ka fagirin shari yaftahu fahu li'akali unkudi waƙadin ƙazat da rikin siyami to yanzu kuma ga lokacin daular azumi ta tafi yanzu daular azumi ya tafi waƙad bashar sukumul hilali alhanin an yi bishara da ciwon jinjirin wuta ciwon jinjirin wuta zai ciwo bil idi a lokacin idi i feel aid ya tulu surayya gashanin yana bin wata taurariya da ake ce mata surayya to yanzu ka ɗauki taurariyar surayya taurariya ce mai girma gefanta akwai mene taurari ƙanana ƙanana ƙanana ƙanana ƙanana ga yanayin wannan sama cloudy abin nan bluish haka ka fagirin shari kaga kalmar mu ko injiniya ba sani ba ko katin na kalmar shari daga cikin mu taskara dina yawwa ka fagirin kamar wani mutum ne wanda ya bude baki shari mai zari wajen cin abinci yaftahu fahu wanda ya bude bakinsa li'akali domin ya ci unkudi dinjin dabino wai nan yana sunanto menene wata taurariya ce ku duba ga taurari nan ta dan yi haka ta dan yi lankwasa kun gane ko gefanta kuma ga mene taurari kanana kanana ta yi kama da mutum gashiya mutum mai zari ya bude baki to a ce ta gefe kake kallon bakin a zaga bakin ya ɗanyi zane ne haka masha Allah yanzu kaga an samu wani abu mene ga taurariya ga kuma baki wai hoton dinjin dabinan nan ba ce mana yabtahu fahu liakali unkuni ba liakali unkuni wanda ya bude bakinsa kamar don yi ci mene dinjin dabino yanzu yi ma'ana ku lura da kyau ga bakin shi gefen shi ga wasu abubuwa masu launi dinjin dabino ya za a dinjin dabino ka ɗauka ai ba launi ɗaya ba ne kawai za ga launuka daban-daban ne to an sami wujudi shay'in mutaqawwas baina ashya'in mutaaddida shine menene shine wajen shabai nan gashi an samu wata zinariya afwan taurariya taurariyan kuma da akwai kananan taurari tare da ita kuma sannan ga bulu bulu na sama zai samu maka da wata sura zihniya ko wata turika anna anna hatta tazamman ashya mutaaddida to wannan yanayin yayi kama da yanayin da ga baki a karkace nawa ne na mai zari na mai haɗama yana cin wani abu sannan ga dinjin dabino a gefen bakinsa kaga wannan sai ka fitar da sura guda ɗaya a nan na maka su fitar da sura guda ɗaya sai ka sun haɗe ne wajen samantuwan wani abu gashi ya ɗan karkace ya ɗan yi bawo ya ɗan karkace kamar na mene kamar na kamar tauraro gefen shi kuma ga nasu launuka masu daban-daban na dinji mun banci wannan ko? to idan muka duba kuma ga mutane binin shi ma na shi wakan firrasa Ah, baka san dinji ba banch no no to hausa kullum tafiya take yi kalin mutane bifin rasa dirge lamentation dirge d-i-r-g-e shine dirge shine arrasa waka na mene waka da ake nuna ake ta'aziyya ciki ake nuna bakin ciki damuwa na rabuwa da wani mutane biyu ke cewa wamal mautu illa sariqun dakka shakhsuhu yasulu bila kaffin wa yamshi bila rijil wa yas'a bila rijil wamal mautu kaga mutuwa ba komai bane illa sariqun kamar wani barawo ne dakka shakhsuhu wanda kafafuwansa ai personality din watan jikin shi daka yayi sirri da yawa yasulu bila kafin kuma gashi ne na tafiya ba tafin hannu wayam shi bila rijil wayas bila rijil kuma yana tafiya abin shi ba kafa nan wamal wamal mautu illa sariqun kun ga nan yuhawil sha'ir an yu'akkir tashbihan bainal maut wa madha wasariq kun gani bi jami'i mali kullum minhuma min al khafa yanzu misali kana ganin mutuwa ai ba ganin mutuwa ko shamil barawo fa wanda aka ce gashi ba shi da jiki ko kuma jikin shi ya yi sirri amma ya sulu bila kafin min itlaƙil juz'i ma iratul kull yana tafiya babu hannaye ga baki da kuma bai tafiya yana tafiya ba kafafuwa ba a gani amma mene ana surunta maka wani abu guda ɗaya ne da wani abu guda ɗaya ana nuna surunta maka mutuwa ce da wani abu guda ɗaya abu guda ɗaya nan ga abu guda ɗaya nan to ku duba da kyau ita mutuwan tana zagaye ne da abubuwa masu kala-kala daban-daban kamar yadda shi ma mutumin nan da aka siffanta maka shi da bacci wanda yake tafiya da jiki kawai babu kafafuwa da hannaye sai ya gaga shi wujudi shayin kayan ko? to zai kun lura suran mutuwa shi ne mushabba suran mene sariƙun shi ne mushabba bi to yanzu nan kun ga sun yi tarayya a kan wata siffa da aka bai an kawo siffan da suke tarayya kanta ba kawo da an ce ne waman mautu illa sariƙun daga shaksuhu ko kuma illa sariƙun filhafa'i wa adamu zuhurin ai ba kawo ba ko amma da an kawo to zai zama sun yi tarayya ne wajen mene boyuwa to tashbiya ne ya zama mene eh wani abu ne ga shi mutuwa ai ba ganin ta ko ga wani barawo da shi ma kaddara shi ma ba ganin sa to sun yi tarayya kan mene ne boyuwa to boyuwan nan ya tattaro siffa ne abubuwa daban-daban jamil jiddan to tashbiya zan mene mufrad barakallahu fikum kamar sandan rake ne a siffanta maka sandan da sandan gero a siffanta maka shi da sandan rake shikenan dukansu sandina ne ga su tsaye amma babu wani abu gefensu lanauli ko to shine wajen shaba to tashbi ya zama ne anan ya zama mufrad mun gane wa qala sha'i mawaqi cewa wa tarahu fi zulmil wa gafata khaluhu mene kamaran ya kurru alar rijali bi kaukabi wata rahu za ka gashi mutumin nan da nake yabo wata rahu za ka ganshi fi zulmil waga a cikin duhun sarkakken yaƙi alwaga shi ne hayaniyan yaƙi fata khalihu sai ka zace shi sai ka zace shi daga khala ya yi zato zanna fata khalihu sai ka ɗauka cewa shi kamaran wani tauraro ne ya kurru wanda yake kan dauki bi kaukabin da taura da yake kaukau yake da kai dauki da da, da wadansu watanni alar rijali ga mazaje watan shi wannan abokin nan nashi da yake yabo wanda yake cewa za ka gan shi a cikin duhun yaƙi in ka gan shi a cikin duhun yaƙi kai ka ɗauka wani wata ne wanda yake kai dauki ga mazaje da karin yaki da watanni to idan muka lura da kyau nan yana siffanta wani mutum ne a cikin duhun yaki to yanzu ga mutum sai ka daraga ci wujudu shayyin sabitin ko kuma mutaharrik fizil fizil matulwaga cikin duhun yaki sarkaken yaki ga wani abu yana dan yana motsi sannan gefen shi kuma ga abubuwa daban-daban daban-daban daban-daban daban-daban yayi kama da mene yayi kama da wani wata wanda yake gefen shi ga taurari yana kai dauki ga wani wani yin tashwi ne nan tamsil ne tamsil ne kun gane saboda shi ma wannan watan karka dauka shi wannan watan wai yana da gefen shi ɗaya ne kawai a gefen shi akwai taurari ƙanana ƙanana ƙanana ƙanana sannan kuma ka dubi launin sama bulu ne ko wannan bluish din na sama wannan shine zai samu maka da wata da sura wacce ke dauki da abubuwa daban-daban ga masu haske haske ga wannan zatin taurari sannan kuma ga bulu bulu bluish na sama yayi kama da mene wani mutum gashi cikin fagen fama ga mutane a gefensa wani ma in yi haka da takobinsa sai karin ganin walƙiya ko sannan kuma ga kalar rigin shi ko ba haka ba wani kuma ga kalar ɗamaransa wani kuma ga kalar surkensa a za ga mutum ne ga shi tsakankanin waɗansu abubuwa yana motsi tsakankanin wasu abubuwa waɗanda suke mene suke kunshe da launukan abubuwa daban-daban to shi ne ake siffanta maka shi wannan sura ce khayaliya zihiniya kawai a nan to tashbih ya zama tafsila nan mun gane ko za mu iya karanta ka'ida mu ko awa afu ai ma mun karanta ko akwai dai abin da gashi nan sun fitar al-ijaba idan mu karanta za mu ƙara gani to bari mu ƙara da tashbihi dhimni shi wannan wani irin tashbihi ne wanda ba za a ganshi ba za a ga mushabba ba za a ga mushabba bihi ba za a cusa maka ne su ne implied tashbih implicit tashbih in aka ce a tashbih dhimni ad-dhimni shine wani abin da aka kunsa shi cikin wani abu wani tashbihi ne wanda za a cusa maka shi a kunsa maka shi cikin magana ba za a ga ga mushabba ba za a ga mushabba bihi ba amma kai ne zake son ka surunto mushabba da mushabba bihi yanzu wanda aka cusa ce a cikin magana yake cewa la tunkiri atalal karimi min algina fasailu harbun lil makanil ali la tunkiri kada ki musa atalil karimi matsolancin nan na mutum mai daraja minal gina daga wadata wai mutum ne matsolo latun kiri atalil karimi kada ki musa matsolancin nan na mutum mai daraja minal gina daga wadata ma'ana mutum ne mai wadata amma kuma bai fa'idantuwa da wadatarsa in ka gan shi malam kai ka ci sauro ya rame mu banci wannan ko? ya rame e mana fasailu saboda haka asailu rigawa irin ruwan nan da yakan zubo akan dutse ruwan farko da yakan zubo daga sama idan ya tashi zai zuba akan kololon dutse harbin yana matsayin kamar wani yaki ne lil makanil ali ga guri wanda yake madaukaki ma'ana mutum ne ga shi yana wadata amma ya wofintu daga alama ta arziki in ka gan shi malin ya kuma ya bushe kamar ba mai kudi ba kun gane to halin shi yanayin shi ya yi kama da halin da ruwan sama idan ya zubo ina zai fara zuba kan saman dutse ko amma sai a wayi gari saman dutsen nan kuma ya bushe duron ya gangara to nan yuridu sha'ir an yu'akkida tashbiha nan huna yuridu sha'ir an yudammina at-tashbih baina halil rajul al-ghani wa khuluhi min alamatil gina min alamatil gina kun gane ko bi ƙimmatul jabal allazi yanzulu alaihi almatar yanzu idan muka lura da kyau za ga wannan gashi da kudi amma bai amfanantuwa da shi wannan ga kudi amma bai amfanantuwa da shi kamar kenan ka ce halin arrajul karim shine mushabba halin ƙimmatul jabal shine mene mushabbahun bihi kun gane yanzu halin mene arrajul karim mutumin da yake mai daraja ne amma bai ribanta da arzikinsa ya yi kama da halin da aka sami mene halin da aka sami dutse ko dutse saman dutse wanda bai wadatuwa da mene shi kenan yanzu sai ka fitar da mene ne sai ka fitar da halin wannan modacin nan ya zama shabba halin wannan wane dutse ya zama shabbahun bihi to wace siffa ce suka yi tarayya jamil jiddar rashin amfanantuwa da wadatun da suke tare da shi shi kenan shi ne tashbihu dumini shi ne adamun listifada min kullin adamun listifada min kullin bi haithu la yastafidun rajul gani min malihi kama za ka ƙimmatul jabal min haithu annahu la yastafidu bima yanzila alaihi min as-sayl shikenan kawai ya fita ko to shine at-tashbih yanzu kai kaga mu shabban bu da mushin mushabba da mushin bu karar bagani bagan su ba sai dai aka kulla a cikin magana to shine wa qala ibn rumi ibn rumi yake cewa qad yashibul fata wa laysa ajiba an yura an-naru fil qadib ar-ratibi qad yashibul fata tabbas saurayi zai iya yin furfura yanzu saurayi alama ya kai ya kai wanda za a ce ya fara furfura? masha Allah to kaga samantuwan furfura ga saurayi wani hali ne ga shi furfura ne ta samantu ga saurayi wanda bai kai lokacin da ya kamata ya fara furfuran ba to wale su ajiban to ai wannan ma ba abin mamaki ba ne an yuran nauru a samu fure annawur shine fure annur haske annawru fure fil qadibi ratibi ai ba abin mamaki bane a ga fure fil qadibi a ice ar-ratibi danye shatab mu duba mu gani halin saurayi wanda bai kai ko ina ba sai gashi ya ya samantar da mene furfura da halin fure ai ai danyen ice wanda bai goge ba ma sai ga fure kun bace ne ko sai ya zanto an samu wani samantuwan wani abu ga shi wannan jiyin saurayi wanda lokacinsa bai yi ba wannan ma samantuwan wani abu alhal lokacinsa bai ne bai yi ba shi ne wujudi shay'in zuhuru shay'in fi kullin qabla awanihi nan an sami fure furfura nan kuma an sami fure ga abin da bai kai ba lokacinsa bai kai ba to shi ne wajen shaba to tashbi ya zama nan ya zama tashbi zumini tunda ai an cusa shi a cikin magana ne ko wa qala abu tayyib annabi ne yake cewa man yakun yashulul hawanu alaihi mali jurkin bimaitin ilamin man yakun duk wanda yake wulakanta mutane mutum ne ya saba ɗabi'arsa kenan wulakantar da mutane ya suhulul hawanu alaihi wulakantarwa shi ma zai yi sauƙi a kan shi wai ma'ana mutum ne wanda bai yake da ɗabi'akantar da mutane rashin gane da mutunci to shi ma idan an mashi rashin mutuncin ba zai shi kuma ba zai damu ba wulakantaccen mutum in ka wulakanta zai ji ba zai ji ba saboda ya riga ya saba shi ɗabi'arsa kenan mu ban wannan to yayi kama da malu jurhin halin ma sai ka ce ma nafiya ce ma ilamun ga ismu hacan garkinta ma ilamun babu radadi li jurhin wannan lamun din tana tana da ma'anar menene fi ne fi jurhin bi mayyitin fi jurhi mayitin ne takadirinsa ba ma ilamun ba za a samu raɗaɗi ba li jurhi mayitin ga mikin wanda ke mamaci wai ma'ana mutum ne wanda yake gashi gashi ya mutu ga wani katon gwalandu a jikinsa kila ya yi shekara biyar da shi tsutsa ma fita suke ta yi sai ka samu takobi ka sa a wuta ya ce jajawar sai ka zo kana sassauka a gyambar nashi zai ji wani abu to yanzu shi wanda yake ya saba da wulakantarwa ya saba da wulakanta mutane ko da an yi mishi ba zai ji ba halin shi na rashin damuwa da jin abin za aka mishi ya yi kama da halin mataccen da ake sukan shaƙa ba zai ji zafi ba shi ne menene sai ka fitar da sura guda ɗaya a sai ka fitar da ma'ana guda ɗaya shine adamul ihsas min kullin lack of feeling lack of feeling from both ban sani ba ko kun gane kamar yadda wannan wanda ya saba wulakantar da mutane ko da mushi wulakancin ba zai ji ba yayi kama da mataccen da aka same shi da gwalando aka rinka ka gwalandan da allura ko da wani abu mai tsini shi ma halin shi ba zai ji ba kaga halin wannan ne da halin wannan duk ba za su ji ba shine adamul ihsas min kullin lack of feeling kun gani wannan shine ake ce mishi at-tashbihul mene at-tashbihud dhimni at-tashbihud dhimni shi at-tashbihud dhimni tashbihun wani nau'in tashbihi ne la yudau fi al-mushabbahu wal mushabbahu bihi wanda ba a san ba za a kawo maka mushabba da mushabbahu bihi ba fi suratin cikin wani hoto cikin wani yanayi min suwari tashbihil ma'rufa daga cikin surin tashbih da ka sani bal yulmahani fi tarkibi kai ne zaka hararo mene mushabba da mushabbahu bihi sai kuma ka hararo wajen shabai din wa hadha an-naw'u yu'ta bihi irin wannan nau'i na tashbihi tashbihi wanda yake zumni wanda akan kunsa a cikin magana yu'ta bihi akan kawo shi ne lifi da domin a fa'idantar da cewa annal hukumar ladhi usni da ilmi mushabba mumkin hukuncin da aka jingina mashi mushabba mai iya yiwa ne in ma ka ce duk wanda ya saba wulakantar da mutane ɗabi'arsu ne yana wulakantar da mutane in an mushi ba zai ji ba ai kaga an jingina rashin rashin mene damuwa da wulakanci game wanda ɗabi'arsa haka take ko an jingina wani hukunci gare shi ko to yi din an nuna maka zai iya yiwa shine sai aka manta shi da mamacin da ke da gwalando aka rinka sassoka gwalandun da wani abu mai tsini zai ji to ai shikenan dan a nuna maka ai wannan yan shi ma ba zai ji ban ko da mushi mun ba jona ko kamar misali ka ce ne wacce wanda ya kazuwa fasan fatan jikinsa ta zama kaman ko kuma kaman misali ka ce ai ka ce misali ka kwatanta da fatan giwa fatan jikin giwa fatan giwa fatan ta dan jiki ba fa karamin ake yanka ta ba kai takobi ma ba kowanne ne zai iya yanka yanka yanka fatan giwa ba saboda saboda kauri saboda kauri da tsauri kuma shi kenan sai ka sai wani ya ce maka akwai kuma sai ka ce ma wani ai ita giwa duk dukan da za mata ba za ta ji ba sai wani ya ce haba wane kai sai ka ce kamar dutse ne aka buge shi da durna zai ji ta kaga duk ba za su ji ba ka gani wai duk kana son ka lifi da annal hukumar da zai usunan ilil mushabba mumkin don a fa'idantar da cewa hukuncin da aka jingina ma giwa na rashin filin zai iya yiwa shine sai ka kamanta shi da wani abu za mu zo a garar da tashbi insha Allah ta'ala me yasa kake kamanta wani da wani abu insha Allah ta'ala Allah ya samu dace Allah ya samu nayi asa a duniya da lahira idan Allah subhanahu ta'ala ya kai mu sai mu ci gaba insha Allah ta'ala abinda Allah ya ba mu iko muka daidai Allah shi mamu ladan wanda kuma ne kuskure Allah shi fanta da mu kuskure ne kuma ya ba mu ikon gyarawa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
nan kaga ah kashe wannan